أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin har yanzu muna babi na karshe a cikin wannan littafi za mu tashi hadisi na 1831 bismillahir rahmanir rahim wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون فيقول كل رجل منهم لعلي أن أكون أنا أنجو وفي رواية يوشك أن يحصر الفرات عن كنز من ذهب فمن هدره فلا يأخذ منه شيئا wani hadisi wanda shi ma ɗaya ne daga cikin hadisan tashin alkiyama wato alamomin tashin alkiyama na na ƙanana wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce za su faru an samu hadisi daga abi huraira yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce wato ba za a yi tashin alkiyama ba har sai kogon furatu sai kogon furatu ya fitar da dutse wato ya kafe ya bayyana wani dutsen zinari dutsen nan na zinari da zai bayyana mutane za su je ibansa kuma za a yi ta yaƙe-yaƙe za a yi ta kashe-kashe in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin dukkan mutum 100 sai an kashe mutum 99 a cikin mutum 100 duk 100 lissafin 100 sai an kashe mutum 99 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowanne a cikin mutane yana ga shine zai yi nasara ya ebu wannan zinari a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kogo na Furat ya ya kusa ya bayyana dutse na zinari dan haka wanda ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ya taba komai a ciki wane ne kogon Furat yana bubbugowa ne daga kasar Turkiya shine ya tafi Syria shine ya tafi har Iraq shine dai Bahar Furat da haka shine dai yanzu akwai abubuwa da yawa sana akwai hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake asalin sa daga aljanna yake shi wannan kogo duk da maluma sun yi ta maganan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shin ainihin ruwan ne daga ruwan aljanna koko asalinsa ne kawai daga aljanna kamar yadda annabi adam ya taba zama aljanna kuma gashi ya dawo duniya wasu malamai na musulunci sakamakon wannan hadisin sai suna cewa ai man fetur ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi amma hadisin ba man fetur yake nufi ba yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira dutse na zinari ai kaga ba maganan man fetur yace zai bayyana shi kuma man fetur ma a ƙasa ake tono shi sannan man fetur gashi nan an same shi a wurare masu yawa shi yasa wasu maluma suka ce a wannan fahimta na cewa man fetur ne ba ba shi bane yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin na haka ne zo ya faru domin nasa hadisin ya nuna dutse ne na zinari zai bayyana kuma kowa ya san fetur daban da zinari sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi inda ma zai bayyana shine daga wannan kogo na furat sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari za a yi ta yaki saboda ya bayyana kaga kuma bayyanan fetur ai ba inda ake yaki saboda fetur ya bayyana sai dai na fakaice to kuma akwai hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama da yake wanda ya zo wajen kai ya ɗiba kaga inda fetur ne da yanzu bai halarta a ibi fetur ba kenan kaga dai yana nuna ma ba fetur ba ne don fetur arziki ne Allah yake ba mutane in ya ba su kuma abin da aka dora musu shine su aiki da shi da adalci tsakanin waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba misalin fetur na ƙasar nan duka Allah ya ba mu duk ɗan Najeriya yana cikin wanda Allah ya azurta shi da man fetur arzikinsa na kowa ne na kowane ɗan Najeriya ne waɗanda Allah ya ba nauyin shugabanci dama Allah ya wajabta musu yi adalci akan dukkan mutane da haka kaga daman kayan Allah ne kuma shi zai je hisabi shi zai je tambayi kowa abin da yayi Imam Ibn Hajar yayi bayanin wato dalili da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya je wajen kare diba yace saboda fitina ce zalla mutum zai shiga fitina kwanan nan bai dade ba a turkiya ake ta magana an samu gol bai dade ba a cikin labarun duniya har wasu ke danganta shi cewa ko shi ne to in shi ne ma duk abin da annabin sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ya faru za a zo a kai duk bayanin da ya yi to wannan yana daga cikin alamu na tashin alkiyama wanda yake ɗaya daga cikin ƙananan alamun tashin alkiyama wato bayyana zinari a wannan kogo wanda za a je a yi ta yaƙi a kansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi ya je ya ma ce shi kada ya tsaya ya ɗiba saboda idan mutum ya duba fitinar duniya gabaki ɗaya zaka ga akan kuɗi ne akan mulki akan kuɗi in ka kalli mulkin ma za ka gare karshen mulkin ne ake samu na dai sai ka ga labarin kusan kwaɗai ne in an yi mulkin duk wanda ya ga yana ta Allah sai ya yi mulki in ba wanda Allah ya ji kanshi ba daman kuɗi yake so ya samu in ya shiga mulkin zai zama shi ɗin nan ba dama ne yawwa shi kenan galibi ba wani abu ake yi a mulkin ba abin da yake cikin mulkin ake nema to shi kuma ka'idan mulki a musulunci ana yi wa mutane ne hidima saboda amana ce Allah madaukakin sarki ya dora ta a kawunan mutane kuma Allah madaukakin sarki zai tambayi kowa amanar da ya dora masa shugabanni Allah madaukakin sarki ya wajabta musu yi adalci yi adalci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk shugaba zai tashi ran tashin alkiyama a daure a cikin sarka kowa duk wanda ya shugabanci zai tashi a daure a cikin sarka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci adalcin sa shi zai kunce shi in mutum ya adalci sai adalci ya zo ya kunce shi da haka shugabanci ba abubuwa ne na yadda dan adam zai ta nema har in bai samu bai ta damuwa wani lokaci in mutum ya nema bai samu sai gode wa Allah Allah kadai ya san ni'imar da ya masa da ya hana shi amma saboda mahangin abun wani wani rami ne guda ɗaya shi kadai yake kallo shi yasa zaka ga mutum yana ta damuwa kaga mutum saboda yana son mulki yoyi yana tsafi mutum ya je wajen boka yayi kafirci ya rabu da Allah saboda yana son ya samu mulki ya je kafirci kuma ya shiga bala'i ya shiga musiba da haka musulmi ya sani rayuwar nan tana da iyaka awoyi ne mintuna ne kwanaki ne shekaru ne suna zuwa lokaci na yi sai su kare sai dan adam ya koma ga mahalicinsa Allah ka tsare mana imanin وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان ينعقان بغنمهما ويجدانها وهوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما maza Allah sallallahu alaihi wasallama cikin alamun tashin alkiyama da ya faɗi akwai rugujewan garin Madina Madina da kake ganinta ku duba yadda Madina aka tsara ta ka duba yadda ake ta gina manya-manyan hoteloli ake ta faɗaɗa hanya ka duba yadda abubuwan suke amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai lokacin da mutane duk za su bar Madina duk su fice a cikin garin Madina shekara arba'in Madina za ta yi ba kowa a cikin banda tsuntsaye da sai zakuna har maza Allah sallallahu alaihi wasallam mutane na ƙarshe wanda su ne za su wato zama waɗanda suka shiga madina ta ƙarshe wasu makiyaya su biyu wanda su ma Allah madaukakin sarki zai karɓi rayuwarsu a ciki nan za su zo su ɗauka da mutane su ga babu kowa a cikin madina to wannan shi ma alama ce ta alama cewa tashin alkiyama ta zo bayan mun karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dujal ya zo ya nemi shiga madina aka hana shi madina za ta yi girgiza har guda uku duk wani munafiki da ke cikin madina zai fita zai fito ya bi mai gidansa shi ne dujal allah madaukakin sarki ya tsare maza allah sallallahu alaihi wasallam dangane da zama garin madina ya gaya wa sahabbai duk wanda ya haƙuri ya zauna a madina ya zauna ya haƙuri da madina saboda lokacin da sahabbai suka koma madina akwai yanayi na zazzaɓi galibi sahabbai sun yi zazzaɓi saboda canjin yanayi wanda suka saba zama a makka suka dawo madina sun yi dan rashin lafiya manzo Allah sallallahu alaihi ce babu wanda zai haƙuri ya zauna a madina face sai na zan cece shi ran tashin alkiyama wato zama a cikin garin madina kawai samun ceto ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana imani yana yawo a cikin garin madina kamar yadda kura take yawo a garuruwan shi yasa zaka ga mutum yana madina yana samun canji tun daga zuciyarsa yana samun canji tun daga jinin jikinsa wanda ko alhazai da suke zuwa su samu su yi kwana takwas kwana goma a madina za ka ji canji a rayuwarka za ka ji ka zauna a wani gari wanda baka taba zama a irinsa ba saboda ka zo garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to zama a madina martaba ce daraja ce amma duk da haka manzan Allah ya faɗi wannan musifa da za ta faru na cewa za a fice a madina za a bar madina ba kowa kuma hakan zai faru duk wanda yana gwada ma cewa ba rayuwar duniyar nan ba ta da daɗi wato ba wani abu ba ne ana ana dai bugawa ne amma ƙarshen duniya yadda za a yi shi yasa me ya kamata mu yi shine mu dage mu bi Allah mu dage mu yi aikin aljanna shine kawai abin da ya dace da mu saboda ita wannan duniyar ba ta da komai ba komai a cikinta daman Allah madaukakin sarki ya ji kai Shehu Usmanu dan fodiyo a cikin huduma sai yake cewa ayyamu hawala ya lihago humumu wa hazan yace rayu daren da ranan duniyar nan ba wani abu daga cikin sai bacin rai da bakin ciki shikenan to ba wanda yake moran duniya sai wanda yake bin Allah wanda duk kaga yana jin daɗi a duniya to yana bin Allah shine kuma daɗi ne na musamman da Allah yake masa kyauta zaka ga zuciya ta samu natsuwa a wajen bin Allah ala bi zikrillah tatma'innul qulub Allah ya ce da ambatan Allah ne zuciya take samun nutsuwa nan ne kai ake samun nutsuwa amma bayan haka duka rudu ake zaka ga ga komai abinda da da yake takama da shi shine kudi to sai Allah ya ba mutum kudi ya hana shi zaman lafiya Allah ya ba shi kudi ya hada shi da rashin lafiya Allah ya ba shi kudi ya masifu iri iri mulkin ma haka ba inda Allah madaukaki sarki bai jarraba mutane dama Allah ya faɗa wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un Allah yana jarraba Allah ya ce ina jarraba ku da da talauci ina jarraba ku da dukiya cikin fitina ce Allah ya ce sun sa nan wajen mu za ku dawo da haka shi Allah madaukakin sarki da komai ya ga dama sai azaba Allah yana azaba da kuɗi yawa mutum azaba da kuɗi eh mutum yana ta rawar jiki sai ya samu kuɗi sai kuma ya samu sai kuɗin ya ji ya zama mara azaba Allah ya kiyaye eh Hafiz bin Hajar ya kawo hadisi wanda na Umar dan Shabba wanda yake cewa Auf dan Malik ya yi cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga masallaci sai manzo Allah ya dube mu muna cikin masallaci manzo Allah ya ce amma wallahi la yada annaha ahluha muzallalatan 40 amal lil awafi atadruna mal awafi atayr wasiba manzo Allah ya same mu a cikin masallaci muna jin dadin zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dube mu yace na rantse muku da Allah Madina nan da kuke ciki akwai lokacin da za a fice a bar Madina ba kowa sai an shekara 40 ba a barwa kawai dabbobi yace kawai tsuntsaye ne da zakuna su za a barwa garin Madina duk wani alama ce ta tashin alkiyama wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala yakunu khalifatun min khulafa'ikum fi akhir az-zaman yahsul mala wa la ya'udduhu asamu hadisi daga abi sa'id al-khudri yada Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a samu wani khalifa daga cikin khalifofinku a ƙarshen zamani wanda zai ringa wato ba da dukiya yana ɗiban dukiya babu lissafi bi ma'ana za a zo a samu lokaci na wadata wasu malumman musulunci suka ce zamanin ya wuce zamanin mazala yana maganar zamanin umar bin abdulaziz saboda zamanin umar bin abdulaziz ba shakka an samu wadata musulmi sun samu wadata an samu ganima an samu jin daɗi wasu kuma suka ce a ba zamanin ba ne zamanin mahadi ne nan gaba da zai zo zamaninsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ma zuwan dujar kenan bayan zuwan yajuju da majuju domin za a samu lokaci da za a samu dan lokaci ne kaɗan shekara bakwai da komai zai zama lafiya a duniya za a zauna lafiya komai komai albarka dukiya ta yi yawa har ma mutum yana yawo yana neman wanda zai ba shi sadaka bai samu ba mutum ya dauki kudi yana yawo yana neman wa zai karbi sadaka bai hasame shi ba ka san ko ba yanzu bane ko na eh misali yanzu ba sa kai ni samu ma zaka samu mai karba ana aljunka ma zaka samu mai dauka misali to da haka suka ce ƙarshen ƙarshen wancan lokacin ne wallahu alam wa nabi musa al-ashari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala liyati anna 'ala an-nasi zamanun yaduhu rajulu atihi bis-sadaqati min adh-dhahab fala yajidu ahadan ya'khudhuha minhu wa yura rajulu al-wahidu يتبعه أربعون امرأة آه أربعين امرأة يلدن به من قلة الرجال وكثرة النساء an samu hadisi daga abi musa al-ash'ari ya da Allah su kara tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahi wani zamani zai zo wa mutane mutum zai dauki sadakan zinari yana yawo da shi amma ba zai samu mai karba ba zinari yana yawo da shi yana neman wa zai karbi sadaka amma ba zai samu ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin zaka ga namiji guda daya shine jagora yana jagorantar mata 40 a wata ruwaya ma mata 50 maluma suka ce abinda zai faru a duniya ne na mutuwan mazaje da yawan mataye yaƙe-yaƙe da kashe-kashe zai sa a yi ta kashe mazaje watakila a waye gari ƙauye an kashe mazajen garin saura mata da yara ko yanzu za ka samu lalle namiji da ya shi zama jagoran mata hamsin saboda babu mazan an kashe su to bare yadda ake haihuwar mata haihuwar mata ratio ɗin yana da yawa ko asibitoci kaje ka tambaye za su gaya ma ana haihuwar mata da yawa ji inda ka samu mata ɗari ta aihu to in Allah ya yarda tamanin za ka tarar da mata ne haka nan yake ta yi suna nan suna ala ta taruwa daman yawan matan alamu ne na tashin alkiyama Allah ya fitar da mu to wasu maluma suka ce wannan zamanin kuma zamanin annabi isa ne alaihi salam kamar yadda ya tabbata a cikin wasu hadisai zamani ne na annabi isa da allah maɗaukacin sarki ya yi alkawari zai dawo da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar wani hadisi yake cewa na rantse muku da wanda rai nake halinsa annabi isa alaihi salam dan maryamu ya kusa ya sauko ya zo ya yi hukunci tsakaninku da adalci kuma ya jagorance ku ya karya cross ya kashe alade ya kuma sanya jizya ya ce kuma lokacin dukiya za ta yadu yaduwa mai yawa za ta yadu yaduwa mai yawa sai kaga mutum ya fi san sujada ga Allah guda ɗaya akan duniya da abin da ke cikinta saboda lokaci ne na mutum ya gane basirar ta samu mutane imani ya zakewa mutane ai kaga yanzu basira tana bacewa mutane saboda musamman waɗanda Allah ya ba su dukiya da yawa ba wai dukiya na cin abinci a sha ruwa a dan a'a wanda Allah ya ba su kuɗi musulmi da Allah ya ba shi kuɗi bai shiga aljanna ba ai yayi rashin wayo ai Allah ya taimaki mutum in Allah ya ba shi kuɗi saboda ga ayyuka nan na shiga aljanna burjib burji ba su da iyaka amma kuma wa mata sha'una illa an ya sha Allah da yake aikin aljanna ba aiki ne na na na kowa ba sai waɗanda Allah madaukakin sarki ya zaba shine yake ba su damar su yi aikin aljanna amma aiki dama wanda yake ba na aljanna ba gashi nan ana kai idan mai kudi yanzu ya dauki dubu ɗari ya sa aljihunsa ya je asibiti asibiti ina nufin kowane asibiti ya je inda ake siyan magani ya yi zamansa kar ma ya taimaki kowa sai wanda yake ba bukata don zai gani zai ga mutum ya kawo magani ya ce nawa an ce masa dubu biyar ya karba ya juya kamar zai kuka bai san inda zai ga dubu biyar ba kuma gasan ciwon ne gashi ciwon ne sai biya mar a rana guda kawa mutum haka wataƙila addu'ar da za su yi ma sai kaga Allah ya karɓa da irin wannan addu'a ce ake wa mutum addu'a ce ta gaskiya a taimaki mutum a masa taimako saboda Allah kaga wanda ya wannan kai kasan ba kowa yake wa ba mahalicci yana yi ne don mahalicinsa to sai ka ga ana abin nan amma za ka ga ba ruwan ba kowa yake iya wannan aiki ba za ka ga akwai da yawa naira dubu biyar naira dubu uku naira dubu biyu ta ga mutum na kuka kuma hakika magani zai saya ga ciwon kana gani amma babu amma za ka ga ana ta wasan mota ana ka ga ana ta fasa taya eh taya tayan da ake fasawa wata taya dubu sittin dubu sittin na to wanda na sani kaga in yaro ya rawa da mota ya fasa taya hudu dubu sittin sa hudu wannan fa abu ba tatsuniya ba ko an jima ka je can zaka ga ana fasawa ba wai wani labari ne mai dogo ba don ko satin da ya wuce na gan su a nan wannan hanya kawai ya fasa taya a bar tafi ai lalle na san wannan akwai shi wannan ya rufu ne ya ta da kai an ce wasu mai ɗauka ƙarfi suna cikin hilo da ta yi sabbi in ya yi rawa ya rawa ya fasa tayan sai ya fita sai dangata sai a daga motar sai a canza tayu kafin ya sake shiga ya yan kudu ba suna da hankali ba dan kudu ba dan kudu ko daya a ciki wallahi ba wani dan kudu yaran mu ne da su ma daliban mu ne yawa yawa shi ta gaskiya ah to yanzu baka ga kwanan nan aka yi biki ba a yarinyar musulma ce yar musulma ce yar arewa amma ne dazu na gani ana ana ana satin wai ana duba rigar da ta sa wai ana sai da ita miliyan goma sha shida wai daga ita sai wata mawaƙiya ce suka sa irin rigar ita ta ganta a wajikin wata an ga hoton wata mai waka ce ta sa a ni ban sa ba fani dai kawai biliyan da a ni ban san da aka yi ba ya kamata dai mu ji tsoron Allah eh a sani za a koma ga Allah madaukakin sarki kuma wallahi hisabi gaskiya ne kuma haduwa da Allah gaskiya ne eh kuma Allah madaukakin sarki ya ga mana wa amma lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura dan adam bai da komai a lahira sai ake ne a nan duniya sana abin da yi za a gwada masa wato ba riga mutum ya sa riga miliyan goma sha shida sun har da gaske ne ai kaga abin yayi ya zama wani iri ya zama wani iri a wannan halin da al'umma take ciki mutane suna kwana ba sa da abinci suna kwana iyali kaga mutum da iyalinsa ya'ya goma ya sha ɗaya bai da abin da zai karya hawa ko wannan ma ai ya ishi al'umma musiba wallahi ko waɗannan abubuwa sun ishi abubuwan da muka tara Allah yake jarraban mu suna da yawa wallahi kuma ba a niyyar gyara kowanne a ciki daman kaga dai zina babu al'ummar da za a samu mazinata a cikin tafashe Allah ya jarrabe ta da musibu to kaga dai ba za ka ce ba an daina ba bare a ce ma liwadi bare a ce shan giya bare wannan almubazzaranci duk yana cikin abin da Allah yake jarraban al'umma akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa abubuwa wanda yace kowanne ko ɗaya daga cikin al'umma ce sai Allah ya jarrabe ta kaga dole ne muna bukatar mu sake mu sake lale wajen maganar bin Allah mu ba haka ba ka za ta kare rana dare da rana dai zuwa suke ba sa jiran kowa kwanakin mu ba wanda ake jira kana ga yadda suke wulgawa yanzu saura kirin a shiga 2022 an jima kirin za ka ji an shiga 2023 an jima 2024 an jima 25 an jima 35 an jima 45 an jima 55 sai ka duba an aka kai 2055 shekaran ka nawa a duniya wannan in muna nan kenan ba wannan ka gadara muna nan dinnan in Allah ya kara mana shekara 50 sai ka ga shekaran ka nawa a lokacin sai ka gane ashe duk duniyar duk hayaniya ce kawai dai mutum ya dage ya yi gyara ya gyara ya tubar wa Allah madaukakin sarki ya gyara tsakanin shi da Allah madaukakin sarki ya kuma dogi akan haka har Allah madaukakin sarki ya karbi shi Allah shirye da mu وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك أينما اشتريت منك الأرض ولم اشتري الذهب وقال الذي له الأرض إنما بئتك الأرض وما فيها فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكها الغلام الجارية وأنفقا على أنفسكما منه وتصدقا متفق عليه wannan hadisi an samo shi daga abin huraira yadda Allah ya kara tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin al'ummomi da suka gabata wani mutum ya siyar wa wani fili kenan kaga an daɗe ana sai da filaye wani ya siyar wa da wani fili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi wanda ya sai filin ya zo zai aiki kawai sai ya tono wato gora tulu na kuɗi zinari an binne kun san da yanda ake binne kuɗi sai mutum ya cika a kasko ko a tulu ko a ji abin da ƙasa ba ta cinyewa sai ya sa a cikin ƙasa sai ya rufe shi wanda ya sai fili ya zo yana aiki sai ya tono wannan wato gora wanda take zinari ne a ciki sai ya ce a aini fili na siya ba ba zinari sai je nemo wanda ya siyar mar yace malam ga ga zinarinka ni fili na siya sai yace a'a ni na riga na siyar ma fili da duk abin da ke ciki kaji bayan Allah na sai rigima ta hada su shi mai fili yana sai ya karba wanda ya sai fili yana sai mai fili ya karba mai fili yana sai ya rike wannan sai kai su gaban alkali inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu kuma mu namu na juyi ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suka je gaban alkali suna rigima cewa kowa ya ce a ni fili kawai na siya sai ni kuma hadda shi na siyar ma to shine sai alƙalin ya ce to kuna da yaya sai dai daga cikin sai ina da da namiji sai dai daga cikin sai ce ni kuma ina da ya budurwa sai alƙalin ya ce to aje a musu aure aje a dora musu aure wannan labari ko manzo Allah ke ba da shi sallallahu alaihi wasallam yace a je a daura musu aure wannan zinarin kuma a ba su kaga wannan yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gwada mana domin a tsarin shari'ar musulunci idan ka sai da fili duk abin da aka tsinta na albarkatun kasa na albarkatun kasa to na wanda ya sai fili ne amma idan na binnewa ne to na wanda ya soma sai da fili ne shi za a nema matukar abin nan ajiya ce amma in wani abu aka tsinta na al'ummomin da suka gabata to na wanda ya ya sai fili ne da haka mazalar a gaya mana yadda hikimomi wato tun da ake samun masu hikimomi wato na yadda za a yi wa mutane shari'a da kuma wato adalci da kuma yadda mutane suke a da in ka duba gaba ɗaya waɗannan mutanen mu kishiyoyinsu ne inda mu ne kaga sai dai a ji ana shari'a mai fili yana ba ni kudi na yana aihar da shi na siya nan kuma ba haka ba ne to duk kuma ba wani abu ne yake sa duk tarbiyya sai daga zuciya yadda dan adam ya samu tarbiyya da yadda Allah ya gwada masa duniya yadda take da yadda mutum ya ga ka san wani sai Allah ya gwada masa tafiyar yana kallanta daga farko har ƙarshe wani kuma shi kawai farkon ya sani ba ruwan shi da ƙarshe baya kallon ko ina a gabansa shine ya hasabu annama lahu akhlada shi ya dauka kawai zama za a yi eh zaka ga program din mutum gaba ɗaya ba maganar mutuwa ce ba ko labarin da baya sanye ko kace za a mutu ma kaman zagi kaman ka zage shi kawai sai dai a yi ta tafiya alhali kuma ba haka rayuwar mu take ba tunda kaga an zo za a tafi eh musulmi ya san wannan shi yasa ma ake tafiya a shirya a shirya tunda ba a ga mana lokaci ba ta wanda ya san lokacin da zai bar duniyar nan kuma za mu bata ba abin da zai sa wani ya zauna eh Allah ya ba mu sa'a wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ya nuna mana cewa al'ummomin da suka gabata su ma ashe ana saye da sayarwa ba wai mu akan mu aka kama ba na sai kasa sannan ya gwada mana akwai bayin Allah na gwari wanda suke masu kokarin cin halal saboda ai cin halal ne yasa ya nemi mishi inda wani ne ai shikenan sai ce gidan dogo kawai ya samu koyewa ma zai sannan ya nuna mana tunda ana zuwa wajen masu shari'a sasu hukunci su yi hukunci sana ya gwada mana tun da akwai kere-kere wanda yake an dade da su Allahu ala an abi hurairah radiyallahu anhu to kusa wannan babin daman shi hade hade ne idaman shi yace shine a mansuratin wal mulahadin hadisai ne ya kawo su daman yace ba wai fanni daya zai dauka ba عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذهب فذهب بابن إهداهما فقال لصاحبها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكم إلى داود صلى الله عليه وسلم فغدا به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأكبرتاه فقال ايتوني بالسكين أشكه بينهما فقالت السجرة لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقال به للسجرة an samu hadisi daga abin hurara da Allah su kara tabbata a gare shi ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a zamanin annabi dauda alaihi salam an samu wasu mataye guda biyu waɗanda suka aihu sabon aihuwa suka je za su yi wanka suka ajiye jariransu kawai sai kirkeci ya zo ya ɗauke jariri da ya gudu suka fito sai jariri ɗaya sai kawai suka kowa ta ce jaririnta ne akwai babba mai tsawon shekaru mai yawan shekaru a cikin su ita ce aka ɗauke ɗanta kawai sai ta kama wannan ta ce ita ɗanta ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce rigima ta barke sai suka zo shari'a wajen annabi dauda alaihi sallallahu alaihi wasallam ita babbar wanda aka ɗauke ɗanta ita ta san ba danta bane amma ta iya magana kamar yadda ake lauyoyi suke shi yasa ake ga lauya musulmi ya ji tsoron Allah shi aikin lauya ba maganan yadda ake yin sa bane hasali inda kai musulmi ne ka zama lauya to dole ka yawa kanka mataki zaka kare duk mai gaskiya zaka kare duk wanda aka cuta a bayamar da haƙƙinsa abu da wani wanda ka san an kwace ma lalle ka daya amma ba ruwanka da kare wani azzalimi wani zai cuci wani ka zo ka yi ka tsaya ka taimaka a yi cuta wallahi da kai da shi sai kun biya ranar tashin alkiyama musulmi lauya zai yi lauya hasali ma musulmi ya kamata idan client da zai zo wajen ka ya kawo ma shari'a za ka tsaya masa ka zaunar da shi ka ce masa wani tsakaninka da Allah in fili ne filinka ne in ka ga ya ce to je ka bashi kayan shi mama an je kotu ba eh wannan shine lauya musulmi jama'a wallahi shine lauya musulmi amma in ba wannan yayi ba ai musifa ce ana murna an cuci wani kuna murna kun yi wunin kes kes na nan danyi Allah zai sake shari'a ranar tashin alkiyama da haka shi lauya musulmi zai murna nan iya taimaki gaskiya ya taimaki wanda ya yi zalunci aka kwace zaluncin da ya yi aka maida wanda aka zalunta to lalle wannan abin murna ne kuma zai samu ladama to shi ne ita babban ta zo ta yi ta bayani sai annabi daura ya yanke hukunci cewa nata ne wato ita wanda ba natan ba sai saboda bayani ta yi dama haka shari'a take gai ta bayani aka gane shi kenan da suka fito sai Allah madaukakin sarki kuma ya sanar da annabi Sulaiman Allah ya masa akwai firasa yace anya wannan ba danta bane sai yace su zo sai annabi Sulaiman ya ce wannan shari'a da baban shi yayi ya ji amma zai sake ya ce amma shi abin da zai yi ya ɓata rai ya yi fada ya sa fadawa ya ce maza a je a kawo masa wuka zai yanka wannan jariri gida biyu sai a bawa ɗayan rabi sai a bawa ɗayan rabi ita wanda aka ba jariri sai ta yarda sai zai yarda dama abinda annabi Sulaiman yake so ya gani ke ita karama sai ta ce a'a a bar shi a bar mata ta rutse ta ce a'a kar a taba shi a bar mata a bar mata ta je da shi annabi Sulaiman ya ce to kawo shi sai ya maida shi ya ce ga mai dan eh ita wadda ta ce kar a yanka shi ya ce ita ce ta aike shi da ya ce bayan da za a iwa ta yadda a yanka ɗanta babu ai gara ma wani ya rike shi ba dai zai rayu ba ta shi ya fi mata sauƙi za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya yanka ya yanke shari'a amma shi ma ba a yanka shi zai ba fa shi annabi sallallahu din na'am hikima ce a wato ta ta masu shari'a daman akwai wato hikimomi ire-iren haka wadda masu shari'a suke yi akwai wani littafi a ɗurukul hukumiyya fi siyasatin shari'iyya na ibn qayyim aljauziya ya kawo su da yawa irin waɗanda suka yi wani abubuwa na hikima ko anan ma ana ba da labarin wani alkali wanda wani ya zo sun je suka yi aiki abin amana ya ba shi rancen kuɗi suka yi a gona amma da aka zo sai ce bai san maganan ba aka zo aka yi shari'a ya zo yi bayani cewa shi bai san maganan ba bai ma san gonar ba aka alƙali yayi ta abubuwa aka yi aka manta aka ɗauka haka yake can alƙalin ashe hikima yake yi sai ya ce wa shi wanda ya ce ya ba da wannan kuɗi a gona waje kaza ya ce ya je wajen wannan bishiya a gonar ya tuno masa ganye a jikin wannan bishiyar ya zo masa da shi ana zaune a kotu ya ci gaba da shari'a can an jima sai ya biya wajen wannan mutumi sai tambaye shi ya ce kana ga ya kai gonar kuwa sai ya ce masa a'a bai kai ba kar kuma tada ya ce bai san gonar ba ya ce bai san wusu bai san maganar ya ce bai san wajen ba amma dama kawai shi alkali abin da yake so ya tabbatar shin ƙarya yake ya sani ko bai sani ba ko da ƙarshe sai ya ce masa bai kai ba sai ya gane cewa ƙarya yake yi ya manta cewa an tambaye shi ko ya san wajen ya ce bai sani ba to haka suna yi abubuwa da yawa yin haka sai kuma kaga Allah ya taimake sun kama mara gaskiya sai nan sha eh haka ta ce ta bar mata daman shi yasa ya gane cewa lalle tausayi irin na uwa bayan na za'a wata yadda a yanka ɗanta na wai mutum ne ake zargin shi ya eba kudin gwamnati ya je ya yi wani investment wai mutane su suna zargi cewa kudin gwamnati sai su je su fasa wajen su kwashe barayi ne ba wani abu a malai barayi ne cikakku ma barayi masu lafi ina nuhu in ma ya ebi kudin gwamnati wannan shi da Allah ina nufin amma saboda ai ba tabbas in aka bar al'umma haka ai rayuwa ta lalace ai ina nufin duk rayuwa baci za ta yi wanda ma ya je noma sai a ce zo ne ce masa gwamnati ya je sai a zalunci mutane irin wannan shari'ar musulunci bai yadda wasu mutane su ɗauke ta hannunsu ba sai dai shari'a da haka barayi ne kawai alaikum na'am na'am idan mutum yana yana kasaru wajen ya jawo sallah ko ya tura ta shin yana hanya ne kawai aka yadda ko har yana masaukin sa an yadda yayi ko yana masaukin sa mm ko yana masaukin sa mm galal to ba ba shi ka fada ba wai wannan dan hutu da aka samu misali sai mutum ya ga tunda yana gida shi ma bare ya bi yara ya kai su park wai ya taya su muna ne to me kaje ai shi ne ba daidai bane na'am in dai masu kalmar shahada ne suna cikin man iyakaci dai shi dai yaudaran kai ne mutum bai jin cewa Allah yana rahama bare ya shiga barna wannan ganganci ne Allah ba a masa haka Allah madaukakin sarki cikin rahamarsa yana yafiya yana gafara kuma ai daman in ka ana yafiya da gafara ai mai laifi akewa kuma duk masu laifi ne amma dai haƙoƙin mutane to suna da hatsari idan mutum ya bi haƙoƙin mutane sai ya biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rantsuwa yayi yace la tu'addunna al-huquqa yawm al-qiyamati yace hatta yuqadu lishat jalha har manzo Allah yace na rantsa da Allah za ku ba da haƙoƙin da suke kan kuran tashi al-qiyama dan tsaban wato yanke hukunci da adalci ma har wato akuya akuya wadda take da kaho wanda a nan rayuwa ta tunkuri akuya mara kaho Allah zai mata kaho ta rama da ka gaba ganganci ne musulmi dan jin Allah yana gafara ko yana rahama misali ya ya, ya ringa shiga cikin sabonsa da cin haƙoƙin mutane to wannan ganganci hasali mutum ma kokari yake ya tuba in yayi yayi kokari ya gyaggyara ya tuba ya mai da haƙoƙi don mai danya abin nan shin mutum ya shirka da Allah ka magana shi ta kare yayi wanda duk ya mutu yana shirka da Allah ai ba musulmi bane a in dai shirka ne wannan in har ya tabbata shirka domin akwai wasu abubuwa kuma da ba shirka bane mutane suke cewa shirka su ma dai duk an tantance yawa amma in ya tabbata shirka mutum ya mutu yana yi bai tuba ba dan rashin gafara da Allah ya ce ba zai ba sai mutum ya mutu yana yi bai tuba ba amma anan duniya in ya tuba Allah zai yafe ba sallu ala nabi karim to lahadi mai zuwa mai yiwa dai watakila zan je daura aure zan ba aure watakila ba na nan insha Allah eh amin amin اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين